أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء جاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na shawal hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da nawa na watan bature da bakwai na watan bature shekara dubu biyu da goma sha bakwai gashi da Allah subhanahu wataala cikin ikon shi ya kaddara saki haduwar mu a wannan lokaci dan gabatar da tafsiri bayan mun kare kwanaki na azumi insha Allah kenan karshen karatunmu da muka tsaya ran karshen Sha'aban farkon Ramadan mun tsaya a aya ta 188 cikin suratul Araf kenan insha Allah yau zamu tashi aya ta 189 bismillah Allah Muhammad ban dawo aya ta 189 cikin araf to والذي خرج من السماء وجعل منها زوجها ليسكن إليها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها آه كمان دي دا كنان وانا آية الله سبحانه وتعالى يا بام labarin yanda ya halicci ɗan adam ko asali adam uban kayan diyan huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce ku daga asalin rai guda mana daga adam waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha bayan a cikin kudurin shi ya halicci adam ba uwa ba uba daga ƙasa kuma ya halarci matar shi hawa daga jikin adam kin liyaskuna ilayya Allah subhanahu wata'ala yayi wannan hikima dan shi adam ko dan adam an dangana alaka samun nutsuwa tashi a jikin wannan mata kamar da ibnu kathir ke cewa na ayoyi suna daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ke yin bayanin asalin halittar da manuwa halittar kamar da yake cewa ya aifan nas إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير cewa ya aiwon nasu Allah ana iya kira kowa kowa ya sani ya aiwon ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mun halice ku tsakanin namiji da mace kenan shine Adam da matar shi Hawwa waja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku matsayin al'umma da kabilu kabilu na ta misali baƙaƙe horare gasar mutane iri-iri al'umma al'umma kuma a cikin al'umma samu kabila kaza a ɗan ɗauka baƙaƙen ne su ma kabila kabila ne an wararen ne kabila kabila ne amma da wani irin jinsi na samu kabilu daban-daban a cikin al'umma mai yawan gaske duk wannan manuwa ta wannan hikima ta Allah da yayi ta yin mutane ta wannan hanya ya ce li ta'arufu don kusan juna a gane wannan na wuri kaza ne wannan kabila kaza ne wannan na yanki kaza ne da ganin mutanen arziki ka gane balarabe ka gane baƙin mutum na afirka daban kowa wannan hanya ce ta gane juna kinan ba wani hanya ba ce ba wadda ta bambanta wani da wani ko wani ya yi wannan din dai asalin daga uba guda ne to me yawa zai wani mana asali bayan cewa ba wani kabila ko jinsi ko ta al'umma da aka halitta da wani adam daban ba namu ba wanda aka yi da adam kin zinariya ko adam kin azurwa ko na tagulla wanda ku naku daban ne diddi in wane ne asalin jigo uban guda ne adam ne to me yayi an bari hankalin mutum ba zace na hiwa ne daga mi kai daga mi kai daga mi kai diddi asalin tushen guda ne na daidai mahalicin guda ne ko shi wanda aka samu jinsin da gare shi guda ne adam ne dawa sai wannan kiran babu wani haukan dan adam ne ko ta mutu nahi wannan nahi wannan ko matsayi a a shi ne karshe Allah yake rihe mana wannan Allah iya kira ga duniya gaba da kowa ta ji ga matsayinku ga asalinku kuma ga dalilin da yasa yayi ku daban-daban karshe sai rihe cewa inna akramakum inda Allah atqakum kaji kurin magana ce na game hankali ga wurin bambanci yace gaba dai wannan al'umma gaba daya mai karamci mai matsayi a wajen Allah wanda ya ji tsoron Allah shi ne kurin babu wani a wajen Allah wannan na Allah ne kusa da Allah yake haiwa ne a kurin wanda Allah ya yi ita mahi matsayi a wajen Allah wanda ya yi ku takawa wannan shi ne kurin abin a wani wuri ma Allah ya bayani farkon sutun da sai يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الناس اتقوا ربكم ألا كلا متاني ياكو متاني ألا كلا قوة شوى كجنس أوران أبنجيجم kaji jigon abin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ya ce allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah da ake kira ku ji tsoron shi ku bi dokokin shi shine wanda ya halitte ku daga rai guda shine Adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran guda Allah ya halittar mai matar shi wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa Allah daga wannan ran guda ne Adam harko aka yi matar shi daga nalata ya maka yada Allah ya yada maza da mata masu yawa daga jikin wannan ran guda biyu wannan cewa iya karantar da mu wata kudura ta Allah ta Allah subhanahu wa a cikin ikon shi babu komi daga babu aka yi Adam aka yi matar shi daga nan Allah ya yada al'umma maza da mata masu yawa واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا Allah take medo da magana cewa mun har babban abin ne ku ji tsoron Allah kinan ku yarda ku bayi ne na Allah masu bin dokokin Allah inna Allah kana alaikum raqiba kuma aka tanta ku a lokaci guda ku sani cewa Allah shine mai kiyaye duk abin da kuke aikatawa Allah ya sa abin da kowa ke yi hakan a yi hankali a ji tsoron Allah mai wannan kudar kina shi ne anan ke tabbatar da wannan magana cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halice ku daga rai guda wa ja'ala minha zawjaha ya sanya ma wannan ran matar shi daga jikin shi li yaskuna ilaiha dan ya samu nutsuwa a jikin wannan mata kawai shi mun ayatihi aka kalaka sun an fusukum azwaja wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يسوى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيا daga cikin ayoyi na sanin girman Allah da ya halitta muku matanku daga jikinku kuma halaka lakum Allah ya halicci mata don ku kuma ya halicci wa domin dan amfanin ku amma hikima ta ni'imar Allah sai su min anfusikum daga cikin jikinku daga jinsinku na mutane waje albai na kuma wadatan wa rahama Allah ya sanya soyayya da jin kai tausaya ma juna tsakanin mace da miji alaƙar mace da miji alaƙa ta ta soyayya kuma da tausaya ma juna ta inna fi dalika la ayatin li qaumin yatafakkarun a cikin wannan mai hankali ya tsaya mai lura game da wannan hikima ta Allah akwai ayoyi na Allah ga mai hankali mai tsayawa ya tsaya ya lura da kyau ya lura da halittar mutum hikimar samun mace da miji irin abu da ke da wannan alaka wanda ya tsaya ya lura da kyau zai tabbatar da girman Allah subhanahu wataala shi ne ce kenan ne na asalin abin kenan samun nutsuwa ne wannan kowa san da ɗabi'a ɗan adam ma samun nutsuwa ta hanyar aure yace falamma taghashaha hamalat hamalan khafifa famarat bi lokacin da ya kwanta da ita nan kinaya ce ta ya lullube ta ya riye ta ma'anar magana dai kwanciya da ita wanda tun da alaka ta magana mace da miji lokacin da mana da ya kwanta da ita hamalat hamalan khafifa ta ɗauki ciki a harkon gami meye ma wa zai tana sha'urikin ta da wani abu kware abu ne mai saukin gaske mara yauni mutum ta ɗauka ma famar ratibi ta ci gaba da zama da wannan ciki da ya shiga falamma atqalat lokacin da ciki ya kon biyu ya fara yauni cewa ya tabbata ya zamna da'awa Allah rabbahuma sai tsakanin mace da miji sai suka shiga roƙon Allah ubangijinsu la'ina ataina salihan idan Allah ya ba mu ɗanan lahiyayye kai ba na garba idan Allah ya ba lahiyayye lanakunanna minan shakirin za mu zamanto daga cikin masu godiya falamma atahuma salihan lokacin da Allah ya ba su dan nagari ja'ala lahu shuraka sai suka sanya ma Allah kishiya suka hada Allah da wani akan lamarin tsiya suka su gode ma Allah su gode ma Allah bayan da ya so yadda suka yi alƙawarin فلما آتاهما صالحا صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فلما آتاهما صالحا لوكشن da Allah ba su dan nagari yanda suka dan na kwarai lahiyayyen suka nema suka samu ja'ala lahu shuraka sai suka sanya ma Allah kishiya su gode ma Allah ba sun gama Allah da wani fata'ala Allahu amma shirkun Allah ya girmama game da abin da suke gama shi da shi rashin wannan aya ya shahara ruwaya da take ba da labarin wannan dawa ake ruwa da ta shahara ana dangana ma Adam alaihi salam lokacin da da shi da hawa idan suka a hida hidan ya mutu yin bisu rayuwa sai iblis ya lallabo wajen adam ya ce ma adam abinda ya sa in kuna so ɗanku ya rayu idan kun samu ɗa a gaban nan ku sa mai abdulharis kinan ba bawan allah ba ba manomi zama ce gomi wannan kalma wai sai adam ya yarda da suka aida sai suka sami abdulharis ta ya girma ya rayu ɗanwa wannan bayan kafin ma ka je binciken asalin wannan ruwaya wadda kuma ta shahara a jan malaman tafsiri kayan in ka tsaya ka ji hankalinka a matsayin adam cewa annabin allah da kuma mukallam nabiyu mukallam a ce ya yi shirka da Allah abin kasan kamar shi kamar wancan laifin ma da ya ya isa sun shi ta tiya har kai a dangana mu adam shirka da Allah ba gaskiya ba ne kuma ita kanta ruwayan ibn kasir ya kawo dalilai guda uku wanda ke ce wannan ruwaya dalilin guda uku suke raunana wannan ruwaya ya kawo magana wani umar bin ibrahim wanda abu hatim rabi ya magana akan ba hujja da maganar shi dalili na biyu cewa shi wanda aka samu ruwaya da zuwa gare shi hasan al-basri al-hasan hasan al-basri an samu maganar cewa ba sha manzo Allah bane ba yace a bakin hadisin bakin samurai can kuma an dangana zuwa hadisin marfu'i ce annabi ne ya faɗi abu na uku da yake raunana ruwayar ya ce kuma bayan haka shi hassan albasari an samu iya tafsirin wannan aya saɓanin abin da aka dangana ma ruwa da zuwa gare shi na cewa adam ne ya ce a'a ba adam ba ne ba yahudi ne da nasarar allah ke magana wannan magana ibn kasir ya kawo ta ya ce ya kawo magana don ya raunanar da rishin hujjar wannan hadisi ba a dogara da shi akan kawo hujja cewa wannan adam ne ya haka bayan haka yace bayan haka lalle an samu asar an samu asar daga cikin wasu sahabbai suna fasara wannan fasara da cewa adam ne yace meye tushen magana ta waɗannan da aka samu a wajensu irin labarai da ake ɗaukowa na banu isra'iliyat wanda kuma hukumuncinsu daban ne za su annabi ce ku samo ruwaya daga banu isra'ila ba laifi bane ba ku samo labarin da wajensu amma ya karantar da mu cewa akwai inda cewa kan mu gaskanta su kan mu kareta abinda babu nan si sahihi daga manzon Allah wanda ya kareta ko ya gaskanta sai mu ji kun taro ta huce sai mu ji labarin za mu ji labarin an kaza babu cewa ƙarya ce babu cewa gaskiya ce inda babu nasi daga Allah ko manzon da Allah ya yi ko na wannan magana a ce gaskiya ce ko a ce ƙarya ce he mu kyale bakin mu ba ma hujja da ita abinda muka samu cewa nasi ya zo daga Allah subhanahu wataala ko manzon Allah ya tabbatar da labarin da ya zo daga wajensu a lokacin nan sai mu gaskanta maganar don ta tabbata ne daga Allah ko manzon shi inda muka samu labari ya zo daga wajensu ya saba ma aya ta qur'ani ko hadisi sai mu ce ƙarya ce kina wannan mas'ala ibn kasir da bayan dogon magana da yace gaskiya haka albani cikin jamis jamis sagir ya tabbatar da raunin waccan ruwaya yace kan haka magana mahi gaskiyar magana kurin magana wannan wasu bayi ne daga cikin bayan Allah iyan adam suka ma Allah haka imma yahud imma nasara shi dai wannan ba adam bane ala kullu hal ba aikin adam bane ba shirka da Allah subhanahu wataala kuma ma wane ne nan Allah ya zargi ko wane ne ka nemi wata fadala ni'ima ta Allah kuma wane ne ka nemi Allah ya baka wata ni'ima ta da ka samu kuma ta kuma Allah godiya maimakon godiya ga Allah sai a sanar kana gama Allah da wani kaga nan kenan akwai butulci in ma waye wannan abin zargi ne Allah ya zarge shi amma ba adam ba ne ba ci gaba alaram wata alaram shi ne kenan na fata Allah na da kanta sai ya ta أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون na'am nan kaga za mu gane da mas'alar zargin gama Allah da wani sai Allah ka ce ayushirikun ma la yakhluqu shay'an hum yakhluqun shin mutane za ku gama Allah za ku yi tarayya da wani da Allah ku gama Allah da wani wanda bai halicci komai ba he ma shi kai shi yi ce aka yi bi komai ba kuma shi karan kai shi yi ce aka yi kuna da ta yi ahun nasu durin matsalin matsalin lahu
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر ما قدر الله حق قدره إن الله
إن لقوين لقوين إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له Allah ya kira ya ku mutane an buga wani misali kuma Allah ya kira ya mu fastami'u lahu ku shurari wannan misalin da aka buga wani misali ne Allah ya buga kuma ke kira mu mu shurara tai innan ladin tad'una min dunillah duk abinda kuke bauta ma wannan abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba lan yakhluqu zubaban walau yajma'u la ba shi ba har abada ba za su iya halitta daidai kuda ba duk abin bauta gama gaba daya wanda ba Allah ba su haɗu ita har abada ba za su iya halittar daidai guda ba ko da sun yi haɗin gwiwa ko an haɗin guwa babu mai iyawa ya ce waɗansu nufin zuwa sha'an inda misali waɗannan gumaka inda abinci da ake ajiye musu ko wani turare wani abu da a jikinsu sai kuda ya je ɗauko tab ya yi sama da shi lasan izo min ba sa iya amshewa su kama kuda su amshe wannan abin ko kai ka amsa ba gurke ko kai mutum ka dauka ya dauka wa ko kai mutum kun ya masa wa ce dan haka ce don fata alwar mutalub don fata alwar mutalub a nan cikin dan haka shi mai nema da wanda ake nema a wajen shi kowa ya raunana kenan da mai bautar da nake bauta ma duk shirme ne ta kenan magana mai ne yawa nan kenan wannan Allah ya tabbatar da wata kudurar shi ka san da cewa ba ma na an kama wani kuda Allah ya baka irin musallai na abin da kuke gani ko kuka sani na kaɗan ba kuda ba ƙasa da kuda ma ya magana zarra nan sai a tamce in ma alasura ne in ma me dai mahi kananta babu wani abu da wani makhaluki abun bauta ko wani abu a duniya ko wani mai ilimi ba a taɓa samu hukum Allah kuma ya kalubale har abada ba mai iya halittar maka wani abu a matsayin shi na kowane in mai ka gani ba za ka iya tabawa ko ka hanga ka kalla babu wani abu ɗaya wanda wani makhaluki a duniyar wannan shi kurin tsaya cikin ilimin shi kurin tsaya fakko a gan shi sai dai a ɗauko na Allah ne a gama ba wani mahadacin wani abu a duniya wanda wani ya yi na da ita take da kudura girman mulkin Allah Allah shi mai ikon komi ke mai irin wannan ikon mai ikon halittar komi shi ke da haƙƙi a bautawa ba wanda ba shi da ikon komi ba shi ma yin shi akai yace la yastati'un nasarahum la tadlahum nasaran wala anfusuhum yansurun su wannan goma ka ku amma da ba Allah ba Allah ce su la yastati'un lahum nasaran ba sa iya wani agaji ga waɗanda suke bautata musu wala an fusa masarun kai su kansu a karan kansu ba sa iya ma kansu komi gumkin ne mutumin ne aljani ne ba mai iya wa kansu komi ya ce wa in tad'um ila al-huda la yattabi'ukum wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
yace wa in tad'um ila al-huda nan ka sa an zamani a su wannan gumikin da ake sassakawa shine aka yi sawa a gaba duk da cewa duniya ta wai an ci gaba har yau akwai mutane iyan adam za su su wada gaban gumki a matsayin abin bauta da neman biyan bukata har yau a duniya akwai haka karshe a da da kai da biyoyi ba yanzu ma akwai masu haka kamar Allah godiya da ya shirye da kai akan hanyar da kwarai yace innal tad'una min dunillah lalle abinda kuke bauta abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba a yace wa in tad'uhum ila al-huda inda za ku kira waɗannan gumaka zuwa ga shari'a la tabi'uku ba su yabon ku su imani da haka yace sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun wannan duk daya ba canjin komi ko ku kiraye su ko ku kyale suna nan gumakan su amma wata ba su da komi suna nan gumakan su kura yace innal ladina tad'una min dunillah إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين innal ladina tad'una min dunillah lalle wa'inda kuke kira wanda ba Allah ba ummi ne ne ce ibadun amsalukum bayi ne kamar ku eh bayi ne kamar ku don kusan da bayi ne ba su da mulkin komi a hannunsu ya ce fadu'uhun falasta jibu lakum in kuntum sadiqin in za ku gano shirme ne ku kiraye su su muku wani abu in gaskiya ne suna da haƙƙin bauta kuma wani abu ne ku kiraye su su amsa muku mu su biya muku bukata in gaskiya ne su ma abin bauta ne in za ku gano shirme ne yace alahum arjulun ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون na'am duk wannan yan wa kira ne Allah ke yi don su gani alahum arjulun yamshuna biha Allah ce shin wai wannan abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba suna da kawahuwa ka bi kyale ba kyale da cikin ta abu da kawako a ce kawahuwan da yamshuna biha suna da kawahuwan da suke tafiya kira tsawon shirme ce ga tunan ko wata tana motsi ba ta motsi ta ce suna da kawa da suke tahiya da ita amalahum aidun ya na biha ko suna da hannu wanda zai kama wani abu ko ya buga ko ya cida akwai kina akwai hannun bai wani aikin kawa ba ta wata aiki kawa ba ta tahiya hannu ba ya aiki shirme ne yace amalahum a'yunun yubsiruna biha koko suna da idanu amma ta idanun da suke gani kina akwai gaga akwai kawa an mai kawa an mai hannu an mai ido amma kawai tana tafiya ba ta tafiya hannun iya kawo na bai rike baya kamawa idan da aka kurukuru suna ganin wani abu ba ta gani na kenan yake cewa amalahum azanu yasma'una biha ko suna da kunnuwa kunne mai ji duk wannan babu babu kawa mai tafiya babu hannu mai kamawa ko ya buga babu ido mai gani babu kunne mai ji kenan shirme ne don haka da ya kare wannan buga musu misali ya ce du'u shuraka a to gaya musu don su san shirme ne banza suke bautawa ku kirayi duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba sun makiduni ku gamu ku mun zama guda kuma makirci ku gama da ni yace kuma falatun dirun ba na bukata ma a dan shaurara mini a gama da ni su gama da ni in za su iya kamar da nuhu yayi ibrahim adam haka suke yi dan sai Allah bin kiran shi da mene da suke bauta za tsoron su in sun iya su mun kaza kun ba na bukatar shaurarawa a dakata mun a mun zama guda a gama da ni don tabbatar cewa dai shirme suke bauta sama yace dan haka inna waliyallahu إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين na'am yace inna waliyallah ni waliyina shine Allah kuma Allah alladhi nazzala alkitab Allah shi ne sabkar da wannan littafi mana alkurani da wasu kayan shi Allah shi ke sabkar da littafi kuma huwa ta wannan salihin Allah shi ke jibinta da bayi na kwarai Allah waliyun da zina amanu الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا Allah shine waliyin majibincin lamarin masu imani ya kuruji min zulmat ila nur iya hudo bayan shi masu imani daga duhai zulmat duhu na al'ada gargajiya shirka da bid'a dura mara kyau iya hudda su ila nur zuwa ga haske kaji masu imani amma wallazi na kafaru auliyahum tagut amma wasu kafirce ma Allah waliyansu tagut duk abin bauta na shirme wanda ba Allah ba yakhrujunahum min an-nur ila zulmat suna hudda su su daga duhu na imani da ake kiransu ga gaskiya ku bi gaskiya ku bi shari'a ya kulli min nur ila zulmat suna hudda su daga hajje zuwa ga duhai kina Allah shine wali masu imani kuma shi ne tawalla salihin shi ke jibinta bayan Allah na kware Allah sama a cikin bayan shi amma wannan ta da'una min duni والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون
wallazin tad'una min duni wa'inda kuke kira ko kuke bauta ma wanda ba Allah ba la yastati'una nasarakum wala anfusuhum yansurun ba sa iya taimakon ku ku masu bautar haka su ma ba sa iya kare ma kasu wani abu ke ba sa ba sa ma kasu agaji zan misali na Ibrahim ba ka kare su ne kina an me zai tunkare su su ma ba sa kare ma kansu wata illa balle ku su kare mu وإن تدعوهم إلى الهدى لا وإن تبوا تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى إن ذاك أبو ذاك كرايس زوا كشريعة لا يسمعوا لا يسمع لا يسمع بس يجي دم ذكر جمال يجي أنا ما ما أنا أنا أنا ما أنا بومك sun saka wanda ba Allah ba inda za ku kira su zuwa ga shari'a ta ce ba sa jin ku wa tarahum yanzuruna ilaik za ka kalli gumi da kai kallon ga zuruzu da ido da ido zuruzu amma wannan idan tun labis ba sa gani kenan ido ne wanda baya gani amma ga suna kallo an yi da an yi komi amma idan banza ne da idan baya gani Allah ce Allah ce gaba خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين wannan aya ibn kasir na cewa tana daga cikin ayoyi da suka zo a wuri uku a cikin alkur'ani ba su da na wuri na hudu aya ce ko ayoyi ne wanda suke gaya ma mutum wasu abokan alaka ɓangaren mutum bangaren alaƙa da da mutum ɗan uwanka da bangaren alaƙa da wanda yake makiyinka shine ma'ana shaidani ko aljani wanda kamar yadda yake cewa maganar mutane asalin mutane daga mutane kala biyu ne. akwai mutum na ƙwarai wanda mutum ne na gari wanda wannan zaka zaka zaka amshi kyautatawa shi kai ma ka kyautata mishi ka zama abin da ya gani shi akwai mugun mutum wanda shi mai munanawa ne mai batawa ne mara kirki ne shi ma gaya ma ga yadda za ka yi da shi ya ce a nan ya ce ya kawo cikin nan a araf ya kawo cikin eh, cikin fusilat Eh, inda yake bayani lasirin sulafi'at idma lasirin lasirin sulafi'at lasirin sulafi'at idma lasirin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم a take cewa wala tastawil hasana wala sayi'a hal abada kyautatawa da munana ba sa zawwa daya la tastawil hasana wala sayi'a yace kai Allah ya kuma ni idfa billati ahsan nan da wala ke mana mai imani ba a- ba sa daidaita tsakanin kyautatawa da munanawa din mai hankali ya san da haka sai Allah ce ma kai idfa billati ahsan kame da munanawa da hanya mafi kyawu kin Allah iya kiran mu duk da mutum Allah ba mu dama haƙƙin magana ramuwa daidai yadda aka maka amma me Allah ke kiranka yake so ka yi ya baka lada ya baka matsayi me da mummuna da kyakkyawa idfa umarni Allah muka billati hi asan an maka munanawa kai ka maida da hanya mafi kyawu mutane sakamakon na gane kenan shine alaka da mugun mutum yace idan ka maida mummuna da kyakkyawa ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid sai a waye gari wanda da makiyinka ne dan adawarka ne iyakar adawa in kai wannan ɗabi'a da aka gaya maka za a waye gari ya zamanto maka wani masoyi mai tsananin soyayya ka kenan me ka haka kyautatawa bayan munanawa wannan tunanin Allah yi ɗabi'a ce mai kyau amma ya ce wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazbin azim wannan kira da an ɗabi'a Allah ta yi ba kowa ba ke samun irin wannan ɗabi'a ta a gallaza maka a munana maka ka maida da kyakkyawa ba kowa ba ke da abin ke ta illan lalzina sabaru he masu haƙuri kun mun sani cewa inna ma yi fasabiru a jiran bikai da samu إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب kaji su Allah ce Allah yana cikawa masu lada masu haƙuri iya cika musu lada mai yawa wanda ba buƙatar lissafi to ci illal ladina sabaru masu haƙuri suka samu ɗabi'ar a gallaza maka a hana ka ko a zage ka game da da mafi kyau wannan da muka tara wata annabi sallallahu alaihi wasallam ga haka haka kai duk annabi misali Isa Isa alaihi salam wani ya zo iya zagi shi iya zagi shi sai Isa zai sai mai magana mai daɗi wani ce to yo kai bawan Allah kai bayan abubuwan bisa ka kan haka kai ma ka bace a ita ka san kowa iya bada abin da yake wurin shi eh kowa iya bada abin da yake da shi shi sharri ne alnibu alheri la gare ne idan haka na masu ke suna mai da mummuna da kyakkyawa shi dan duniya ne bin maza ne kai guda mai kai na kware ne kai ba ɗan ka bane magana kenan guda mai kai na kware ne ya mashi kantaka guda mai kai na kware ne magana kenan yace ba kowa ba ke samun wannan halin illa allazina sabaru cikin ma yulaqa illa zu hazin azim ba kowa ba ke samun irin wannan hali sai masu rabo mai girma kaga ne ki da karantar da mu lalle abu ne mai wahala ga dan adam ɗabi'ar mutum abu ne mai wahala a zage ka ka ce ai haƙuri abu ne mai wahala a hana ka kai hali ya zo bada haka bada abu ne mai wuya amma abu ne da Allah yake kira yake kudantarwa ku yi haka eh ku yi haka akwai alƙawarin samun hazin azimi ce samun rabo mai girma kenan akwai rabo akwai rabauta ga wanda ya tsaye shi murewa ya yi yaƙi da zuciya shi ya yi wannan ɗabi'a to ma laqaha illa zu halfin azim to wannan shine an ce mu'amala da mutum dan uwanka sai cewa shaidani makiyin da ko lalatacin da shi bai buƙatar kyautatawa ibn kasir ke cewa dan shi shaidan a ba ruwan shi ka kyautata ka murna kurin shi neman halakun ka halaka ne kurin shi kurin ka halaka ne kurin yaƙi na kai shi kurin yaƙi na shi samun si yaƙi na ba saurarawa to shi ma ce sai Allah ya karantar da mu yaya za a yi mu fuskance shi ya ce wa in ma yanzu ganna na shi na zakun fasa isbillah in har wannan wani mai sa wasu mai zaburar da kai ga aikin saban Allah ko bugawa ko azaga daga abin zo maka fasta izbillah ka nemi tsare a wajen Allah fasta izbillah ka nemi tsare a wajen Allah kai tsaye ci innahu huwa sami'ul alim Allah mai ji ne kuma masani ne a wani wuri ya karantar da mu yaya ma za mu nemi tsare a wajen Allah na cewa inda Allah yake magana akan cewa wa qurbi أعوذ بك وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضون wannan tana karanta da mu Allah yana lakanta mana ma hatta irin addu'ar da za ka yi don ka nemi kariya daga sharrin shedan ce wa qul a'udhu bika ce ya Allah ina neman tsari a wajenka min hamazati shayatin daga wasuwasi turin shedani wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ina neman tsari shedan kan ma yazo inda nake kan ma yazo inda nake Allah ya tsare ni nan kenan tsakanin kai da shedan sai neman tsari a wajen ubangiji shi kwarai shi ne kurma da nake ɗan ba ta da ta ba ka nemi tsari a wajen ubangiji wannan ka ibn qayyim ne cikin magabata ya bar misalin makircin shaytan yace ya za a yi ka nemi tsari ka samu maganin shi ya ka misali ce yanzu sai ka zo hucewa ta wani gari ko ta alƙayar alƙayar sai karan garin ke ma habci hab hab ka su karo garin su ya ce maimakon ka tsaka ya ta kana ɗaga hannu iya kuma kuna sai bai barinka ya ce abin da ya yi ga mai hankali ka kirayi mai gidan shi da Allah ya riƙe min karanka in yi magana ɗaya ya biyo ka ka huta ya ce kai shi ke nan ƙare ya ce haka shi ma shaidan maganin shaidan ka koma ga ubangijin shi kuɗin ka nemi Allah ya kare maka sharrin shi shi ne magana kenan kenan shi ne a nan a wannan wuri yake karantar da mu bayan yake kusur afuwa Allah ne ke muna magana kaga can yake idfa bi da tayi asan na Allah ce maka husur afuwa kai bawan Allah ka doki ba kai rangome eh kai rangome na samu irin su Ruth bin Zubair su Abdullahi bin Zubair su Aisha da tafsirin cewa nan me husur afuwa cewa ana yin kau da kai daga jahilcin mutane kau da kai daga wauta ku ne maka wauta kaka biya shi mu duniya karanta da mu kyakkyawar alaka ana son zama zuciya ba ba ka rike kowa ba ko mutum mun lokaci zai zama to mutum mutunci ne ma amma shi dan sai tura shi sai hau sai hushi to kai kaka biya shi zaka ga daga baya wallahi nawa ake yi in yi maka haukan shi ma rashin kumiya ka kyale shi wallahi kumiya da taka zai ji kumiya taka sai ya ji kumiya ka kai ka zama ka zama ka gama kamar kamar tarki shi kamar tarki ka zama kamar tarki shi wanda biya mutu kowa sun taka dukkan hankali zai ma wauta maka wuta amma nan an kaki biya kamar kyakkyawan mu'amala sai ka daga baya ka iya kumiya ka wannan dabi'a mutunci kenan yace kenan wannan kuma haka annabi kan tada mutum ruwaya mutum ya kan iya hushi ka hau ya ce annabi ya ga wani ya hau idan shi ya ja ya man gado sai manzo Allah ya wani kaga wannan bawan Allah na san wata kalma inda ya hode ta sai wannan hushin nashi sai sabka menene a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi ya karantar da mu da kaji hushi kai ta auzi in kana da ne ana tsaye ka zamna kana tsaye ko kana kana idan ka ja to zamna iya huce huce da kai sai ma kana zamne kwanta to an kwanta na wada eh kana da kana da an zamna a shike da abi ya sauki duk mun hiya da ya kana da wada da zamne ya yi tsi sai ya tsi ya shi mu da sai da kake da ya zama da mun da giran sabka iya zama da giran zuciya ya sabka kenan ta'awuzi da shedani zama kwanciya shi dai kan mutum ya biya hushin mai hushi yau ka haɗe eh yace khudul afwa wa amr bil urf kai umarni kuma da kyautatawa kenan nan kai umarni da dukkan abu na gari kai an zaga an an an an ga mabaka wani mai kyau wa a'rid an al jahilin ka kauda kai game da wani wani wawa na ce wawa bai hada mai rigima har kun hayaniya shi ne nan cikin bayani ibn kasir ke kawo kawo ta ruwaya da imam bukhari ya kawo ta ta tsakanin wannan bawan allah wanda hurri ne na ga wannan wani bin hasan da ya zo wajen umar wani dan uwan shi a takaice bana daji ne hurri bin qais al-hurri bin qais ya zo kame ziyara to ya san shi waina yanda yake da me yake cewa eh me yake cewa ya san yadda yake alaka da Umar da Umar iya kawo ƙura a makarantar Qur'ani kusan shi da ashe shi akwai wata akwai wata a cikin shi so ne kun ya more umar suka shiga kamar zai je gaida umar ne wannan ame ga baki sun zo zaka zaka wurin kun sai mu je ma umar wuta kai umar ba ka kyautatawa ba ka ba da kayan jama'a kana kaza kana kaza kaza yanzu ita take umar umar ya hau kasan umar ba kuma ba haka ba umar iya kwan ya haushi sai shi wannan a wannan da aka ce shi urina ne sai ce ya ce ya kame wani ayi ya ce kudul afuwa wa amur bil urf wa da galil ce wannan shi gini umar ta kai mana ayi sai kuma ce umar akan aya ba magana gaba an kare ana ka ayi shuru kuri umar he umar he sabka kenan me wani aya kenan mutum kenan in ya hau a hutar da shi a huci dan wannan ana magana kullum abin da akwai abin da kace an kai ba kai laifi ba misali ramuwa ko bugu ne ko me ka hazaki yazo ka rama ba kai laifi ba a shari'a ba kai laifi ba amma wani yadda kai wani yayi wallahi baka lada ka maida da kyautatawa shi ne magana kenan ramuwa a musulunci ba ta laifi ramuwa a musulunci ba ta laifi amma kira da ake yi kokari ya ka zuciyarka ka rike ka haɗe kakka mai da mummuna shi ne kuran amma in ta kubce aka yi ba a cewa ne a mai zargi ya saba ma Allah a akwai da Allah baka damar ramuwa Allah baka damar ramuwa amma me ake so kai ka kyautata dan ka jan kana mutum ta rama ka ce an saba ma Allah Allah kama shi a ba Allah saba ba amma ya bar wata fadala eh ya ka tara wani romo da Allah ke bawa masu hakuri Allah sama la masu hakuri kinan nan ma bayan yayi magana na khudul afwa wa'amal bil urf wa aida lil jahilin kai rangwame kai muni da kyautatawa ka kawo da kai ga jahilai wawaye sai ya ce wa in ma yanzu ganna
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ya ce wa in ma yanzu ganna ka na nazagun in nan an ce nazak in har nan iya ɗaukan fushi iya ɗaukan miyar sabo iya ɗaukan dole abu da mara kyau da shi ke sa mana wasu wasu in har shaidani wani abu daga cikin wasu wasu shaidan ya ɗauke ka zaga zaga zaka rama bugu zaka rama murnawa kaji zaka yi to ta fasa izbillah kaji shaidan ne yi kokarin neman tsari a wajen Allah daga shaidan yace innahu sami'un alim tanta innahu huwa sami'un alim ko tanta huwa sami'un alim a sanin nan kuta huwa innahu sami'un alim Allah mai ji ne game da bayan shi kuma masayini ne ga bayan shi kenan kai kurin ka roki Allah Allah zai maka maganin shi dai kai kokarin sai manzo Allah ya ce tabbas inda wannan bawan Allah wannan mushi da yi inda wannan kalma da ya sabka kenan yin ta'awuzi a lokacin wushi iya sabkan ma da zuciyarka Allah shirye da mu ci gaba
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
Allah ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tatakaru fa idza hum mubsirun Allah ce wa'inda suke jin tsoron Allah kuma kayan bayi na kwarai masu jin tsoron Allah idan masam ta'ifun min shaitan nan ta'if an ci iya dokan bugun aljani a maka addu'a maka zikiri ka halka iya dokan hushi ya doke ka zaka rama mummuna abu a tunanin shaitan na aikata saban Allah din dai abu daga cikin makicin shaitan wanda ya same ka in ya samu masu imani kiran shi dan yau dare su suka hada wani tarkon shi tadakkaru suna tsayawa daga baya sai su hankalto su gano shedan ne yau dare su kamar da shedan na lazina wanda lake ba labarin masu imani na lazina na lazina wannan nake magana na lazina na mutabina الذي الذي اذا فضل فشان لو انا ذكر الله سبحانه بلغهم فانا كيف labarin masu masu tsoron Allah ce wallazin idza fa'alu fahishatan aw zalim anfusum zakaru Allah suna da kace gonon Allah ya ba mu labarin halin masu tsoron Allah yake daga cikin halin su ce allazin idza fa'alu fahishatan aw zalim anfusum zakaru Allah فاستكبروا لذنوبهم وما كفروا الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلهم يعلمون Allah ce daga cikin halin masu tsoron Allah su wanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu kenan ka kenan yakan yi mai tsoron Allah bawa ne na kwarai mai tsoron Allah amma shi dan ya rinjaye shi ya yaudare shi ya fada cikin zaben Allah zakarullah ya ce sai su tuna Allah sai su tuna bayan sun hana ta kwashi dan sai su halaka eh tafakkur yace aka zakarullah sai yace fasakar da zunubi me yace me yace me yace me yace fasakar da zunubi sai su nemi gafara Allah su nemi yajir Allah game da zunubansu walam yasiru ala ma fa'alu wa mi alamun su ma tsoron Allah ba mutum da mutum banza shi mutumin banza fajiri zai saba ma Allah kuma ya ci gaba akan haka amma ba su tsoron Allah wala mai sirru ala ma fa'alu min alamun ba sa ci gaba kullun halin shi kenan ƙarya eh zage zage cin mutunci mutane kullun halin shi ne zina shan giya a zai iya hadawa amma bambancin na kwarai mutanen kwarai ko shi dan yarin jayensu idan suka farka suna koma ga Allah ba sa ci gaba akan laihi bayan sun warka shi bambancin fajiri da mutum mai tsoron Allah kenan ziyaru shi kan ya rinjaye su eh to tazakkaru suna tunawa sai idan suka warka sai za mu bisirun sai su komo kan haicin su da sun hada cikin zabaci dan kenan anan yan uwa yake yi mai imani mai tsoron Allah a same cikin laifin zina ko taran kurum kuma ci a wannan shi kenan ya rinda ya bi al-sunna da lan al-sunna yakan yi wata ranni annabi iya raye an ko bai ba akwai zaman da yake mutum matsayi akwai zaman da kai na manzan Allah mutanen kwarai amma aka samu wasu suka yi shaidan ne irin jayarsu kuma za mu tabbatar da imaninsu irin halinsu bayan sun yi babu wanda ya ka karansu babu wanda ya gansu ta hadin da manzan Allah ke yi su su ka kansu su ce mun yi zina a mana haƙƙin Allah ka kama mana ma imani ka ga yake mai imani shaidan ya rijaye shi ya wada takon shaidan amma shi ba mutum da fasiki na kullum da kullum a shi na kullum ake shi kenan shi kuma wannan iya wadawa ya halakawa zai ya halakawa idan ka idan muka mutum dan uwa mun san shi dan wani a kiran imani ya wallahi lokaci guda gabe daya a mai nasiha a sa shi hanya ka a shi kenan auna shi daga layi a kawo shi layi a bar shi kenan layi a mai nasiha shaidan ne wanda shi ka da yawa adam yawa ko ba da nawa shi yawa na ke nan mutum nan ya karanta wani suka karanta da mu cewa imaninka bai sa a ce ka zama kaman kaman annabawa masumai ba mu da isma a wajen Allah ba mu da isma ce mu mun kare shi kenan tun da ba mu da isma a wajen Allah kenan sai abin sai a hankali in Allah sa kai ko wani ya haɗa zakon shi nan da gaugawa a yi ƙoƙarin koma ga Allah kuna shi ne magana abin Allah taimake mu ce ta zakaru fai za mu basirun idan shaidan ya shaɗa kawai abubuwa na shafon shi za su halka sai su koma kan basirarsu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb thumma la yuqsirun nan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb na ana magana mutanen banza shedan shedani iya ta karuwa ci gaba wajen batar da su sun mulakusun kuma ba ma shaɗanu ba sa takaitawa wajen halakar da ɗiyan adam balle wanda ya kama hanyar shaɗankin kullum ƙara buɗe ma hanyar zansu ba sa takaitawa me ce gaba ko zalam ta tihin wa idza lam tatihim bi ayatin qalu lawla tabaitaha قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah kai mu rana ta yau ɗan wa kalmar ƙarshe kira ya yawa a wani zamanin wani abu da aka yi kwanaki zai komo nan wani ya ce mini wai an sa musu laya 'yan kwantaraktiyar an sa musu laya ko sun je su yi jarabawa in wannan abin a da magana yake tasiri haka aka wani lokaci a kan 'yan kwantara aka ce an sa laya duk garin nijar ko ina suka je suka yi aikinsu ku a nan aka bar ku da laya shirme ne ba gaskiya ba ne shirme ne ku je za su yaudare ku a yaudare ku ba ku je ba kuka yi abin da amane ku sai bayan an kare ku ina a bar ka kana shoma kuma mu gyara maka laya a nan yan uwa ko yanzu mutum ya sa laya ya ce ko mun je gidanmu ko akan laya ko mutum ya sa maka laya ko ka ji gidanka ko ka shiga shagonka ko ka dauko albashi ya ka yarda shirme ne yaudara ce da muku wallahi ko wani sa laye wani na yawo a cikin mai sai wallahi kan ku yarda ku je ku hudda kanku kodan Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh